أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka na ahkamul jana'iz wa bid'uha wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta Allah ya ji kamalan da rahama idan ba a manta ba a jiya mun dauko bayani ne za mu karkare a kan abubuwan da malam yake lissafo mana waɗanda allah maɗaukakin sarki haramta aiwatar da su a cikin makabarta to har yanzu dai kada a manta mana kan na goma sha ɗaya shi ne asafur ilaiha yin tafiya zuwa ga ita makabartar jiya bayanin da muke lokaci mana shi ne wata amsa da wasu daga cikin waɗanda suke gani ya halatta irin wancan tafiya daga cikin malamai suka bayar akan waɗancan hadisai da suka tabbata daga annabin Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to sun ba da amsa malam albaniya ya ba da amsa akan amsa su lokaci yayi ya ba da amsa akan abubuwa guda biyu kada kuma ta abubuwa guda uku suka faɗa suka ce abu na farko a falala ake nufi cikakkiya ba a samu sai idan an yi tafiya zuwa waɗancan kabarbara sannan kuma suka ce ai zahirin lafazin ma da ya zo a cikin wasu daga cikin lafazin hadisin ai ba hani yake nunawa ba ba haramci yake nunawa ba suka ce layan bagi annabi ya amfani da shi wannan malaban ya zo ya ba su amsa akai kamar yadda muka riga muka gabatar jiya sannan abu na biyu suka ce shine hukuncin masallaci kadai yake nufi banda wasu gurare shi ma albani yayi dogon bayani ya bada amsa akan sai yanzu abu ɗaya rage mana shine faɗin malam faɗin su da suka ce annan nahaya mahsusun biman nazara ala nafsihi ma'ana hanin ya taƙaita ne kaɗai ga wanda ya bakance a kan kansa ma'ana mutum ya bakance ce zan je wani masallaci don ne sallah to sai suka ce ya abin da hadisi yake nufi shine bai halatta ka je wani masallaci kai sallah ba sai masallatan nan guda uku inda da bakance ne suka ce ma'ana hanin taƙaita hukuncin yake akan wanda ya bakance ba akan waninsa ba to wannan shine malam albani bai bada amsa ba wannan kuma akan sa zamu tashi insha Allah ta'ala malam yace lamba ta biyu inna hadha jawab kalladhi qablahu saqit al-i'tibari yace wannan jawabi da suka bayar wannan amsa da suka bayar ita ma kamar wanda suka gabace shi ne a baya dukkanin su asrayyu ne ba su da kima inda wajen hujja ne li'annahu la dalila ala at-takhsis mala albani yace saboda yadda al'amarin yake babu dalili akan kebanci waccan da suke cewa a tafiyar da ake nufi ita ce tafiya ta bakance ce babu wannan dalili kwata-kwata malai ce li'annahu la dalila alaihi saboda babu dalili da yake nuna haka a cikin bayanin gaba daya fal wajibu al baqa'u ala al umumi abin da yake wajibi akan kowanne ɗaya daga cikin mutane shi akan kowanne ɗaya daga cikin malamai ya bar nassin akan yadda yake a game ba tare da keɓance masu bakance kadai ba la siyama wa qad ta'ayyada bi fahmi sahabati alladhina rawu al haditha musamman ma idan muka yi la'akari shi wannan abin da muka tabbatar yana ƙara karfafuwa da fahimtar su sahabban da suka rawaito hadisin daga annabin Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abi basurata kamar sahabi abu basra ya rawaito hadisin fahimtar sa kenan wa abi hurairata da sahabi abu huraira ya rawaito hadisin shi ma fahimtar sa kenan wa ibn umara da abdullahi dan umar shi ma fahimtar sa kenan wa abi sa'idin in sahha anhu da sahabi abu sa'idin al-khudri idan hadisinsa ya inganta tunda shi dama da hadisin da muke ta bayani akan na shaharu dan haushab shaharu dan haushab wadancan masu marato hadisi da basu inganta ba to sun rawaito hadisi ne ta hanyar abu sa'id al-khudri to shi hadisin sa dama akwai zance akan sa shine malal albani ce idan nasa hadisin shi ma ya inganta faqad istajallu jami'an bihi alal man min as-safar ila at-turi dukkanin sun kafa hujja da wannan hadisi a da bisa hana tafiya zuwa ga dutsen turi sinin wa hum adra bil marad minhu min ghairihi malai ce wanda kuma su suka fi cancanta su suka fi sanin abin da suka rawaito da ma'anarsa sama da wanda ba su ba ma'ana ko da balarabi na cewa sahibul baiti adara bima fil baiti wai mai daki shi yasa inda yake masa yoyo shi sahabin da rawaito hadisi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to sai ya fi ka fahimtar abin da annabi yake nufi da wannan hadisin sama da kai abin da yasa shi sababin nuzul din hadisin ya san shi a gaban abin ya faru me yasa annabi faɗi wannan magana ya fi ka saninta to shi sa zai fi ka sanin abin da hadisin ya kunsa da kuma ma'anar da yake nufi to su da suka rawaito hadisi suka ce ga ma'anarsa to ma'anarsa a wajen su ita za mu farin jayarwa mu ɗauka mai amfani da ita sama da ma'anar hadisin a wajen wasu wanda ba su ba ina fata an fahimta yawa abinda malai yake so ya ce mana kenan walidhalika qala sanani fi subul salam shi sama babban malami amiru sanani wanda ya rubuta subul salam sharhin bulughul maram yace dhahaba al jumhur ila anna dhalika ghayra muharram wasu daga cikin malamai mafiya daga cikin malamai sun tafi akan cewa inji inji amiru sanani yake hikaito magana cewa wasu mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa ziyartar wani guri wanda yake mai falala ba haramun bane haka suka ce yace wastadallu bima la yanhabu suka yi hujja da abubuwan da ba zai iya miƙewa ya tsaya a matsayin dalili ba sun kawo hujjoji amma dukkan dalilan su babu wani dalili da zai iya miƙewa ya tsaya da kafarsa a matsayin dalili dukkanin su masu rauni ne abinda malaki nufi da la yanhabu kenan wa ta'awwalu ahadith al-baba suka yi tawilin hadisan babin suka juyar da ma'anarsu suka jirkitar da ma'anarsu yadda za su dace da manufar da suka suke so su cimma bi ta'awilin ba'idatin da tawiloli fassarori wanda suke manesanta sun yi nesa kwarai da gaske da nassin da suke so su yi tawilin a kansa malai ce walayan bagi inji amiru sanani walayan bagi ta'awil shi tawili ba asalinsa ai baya dacewa a cikin nassi na shari'a illa ba'ada ayyan hada ala khilafi ma awwaluhu dalil sai idan dalilin da ake so a yi hujja da shi ya kasa tsayawa to sai a juya ma'anarsa a bashi wata ma'anar daban misali Allah madaukakin sarki ya ce aqimus salata wannan ai babu wani abu da za a da za a kasa fahimta a cikin wannan nas karare yake kowa zai fahimci abin da ake nufi da aqimus salata ko atuz zakata la taqrabu la taqrabu al-fawahish da sauran abubuwa irin wannan amma misali da Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina yubayyi'unaka waɗanda suke yi maka mubaya'a inna ma yubayuna Allah to fa kamar Allah Allah madaukakin sarki suke mubaya'a yadullahi fawqa aydihim sai Allah ya ce hannun Allah yana kan hannunsu to kaga wannan nassi ne da yake buƙatar tawili saboda ma'anar da aka faɗa ba za ta tsaya ba sai an yi tawili ina fata mun fahimta da aka ce hannun Allah yana hannunsu shin su sun ga hannun sabai sun ga hannun Allah a hannunsu to me ake nufi da wannan shi ne manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi jakada ne dan aike ne na Allah Allah madaukakin sarki ya turo shi to idan kai masa biyayya kai masa baya kamar Allah kai mu baya ina fata an fahimta kun ga ai zahir nasin an juyar da shi an bashi wata ma'ana da wanda ba yadda ya zo an juyar da shi to kaga wannan me ya hukunta wannan yin tawilin kalila ce to amma haka kawai nasi ya zo annabi ya ce la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid sai a juyar da shi a ce annabi abin da yake nufi takhsisi to idan aka samu wannan shin ba za mu fahimci hadisin ba ne dole sai an juyar da ma'anarsa babu abin da zai kawo juyar da ma'anar ina fata an fahimci abin da malaki sai ya je zuwa gare shi ko yawa Allah ya samu dace malaki ce zada aqibahu fi fathil alam shi da amir sanani ya kara a cikin maganganunsa a cikin ɗaya daga cikin littafin sa mai suna fathul alam aqibahu ma'ana lokacin da ya kawo wannan magana da yake ta tawile tawile da malamai suke sai ce wala dalila babu wani dalili da ya sa waɗannan malamai su irin wannan fassare fassare والأحاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية وفضيلتها ليس فيها الأمر بشد الرحال إليها يتي حديثا دسزو wanda suke kwaɗaitarwa wajen ziyarar kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da falalar ziyarar babu wani hadisi guda ɗaya a ciki da yake bayani akan niƙar gari don tafiya an ce kawai aji a ziyara amma an ce a niƙi gari babu balici ma annaha kulluha du'afun au mawdu'atun tare da cewa dukkan hadisan ma da suka zo suke bayani akan falalar ziyarar kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dukkanin su hadisai ne ko dai ba'ifai ko dai mawdu'ai ba su inganta ba la yuslihu shay'un minha lil istidlal babu abin da ya inganta ɗaya daga cikinsu da ya inganta don yin hujja da shi walam ya tafattan aktharun nasi lil farqi bayna mas'alati ziyarati wa bayna mas'alati safar ilaiha bala yace da yawa daga cikin mutane ba sa iya hankaltar ba sa iya gane bambancin da yake tsakanin ziyara zuwa kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma niƙaggari don tafiya wajen da yawa sai su rinka cakuɗa abin idan aka ce babu kyau mutum ya niƙi gari don tafiya wani waje sai su ce to ai kuna haramta ziyarar kabarin annabi kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu wanda ya haramta ziyarar kabarin annabi kamar yadda bayani ya gabata a baya amma malamai suna faɗar ladaban da ya kamata a je idan mutum ya je da abin da ya kamata ya faɗa da abin da mutum ya kamata ya a wajen duk malamai suna faɗa idan an haramta ta je a gaya ladaban da zaka kiyaye a wajen saboda haka ba haramtawa ake ba sai dai ka niki gari daga garin ku kai tsaye kawai don tafiya can malamai suka ce babu kyau saboda mai saboda shi annabin ne da kansa ya hana ba dan su suka hana ba to wasu sai su haɗe abubuwan guda biyu idan ka ce babu kyau na kaggari sai su ce to ka ce babu kyau ziyarar kabari ma gaba ɗaya kenan mala albani ce fasarafu hadithal bab sai suka juyar da ma'anar hadisin babin wannan babin da muke bayani akan me akan hana niƙaggari an mantuƙihi daga ainihin abin da hadisin yake nufi alwabih wanda yake a fili bila dalilin ya da'o ilaihi ba tare da wani dalili suke da shi wanda zai kira zuwa ga abin da suke so su faɗa ba qultu malam albani ce sai nace wannan ya gama kawo maganar amiru sanani kenan yace walil ghaflatil musharu ilaiha irin wannan da irin wannan gafala ne da malam yayi nuni zuwa gare ta wace irin gafala yake nufi ita ce mutane su rinka kasa bambance tsakanin ziyara zuwa kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma da kaggari zuwa can yace irin wannan gafala da wasu malamai suka tsinci kansu akan akanta ittahama shaykhu subuki afallahu anna wa anhu شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه ينكر زيارة القبر النبوي da irin wannan ne ɗaya daga cikin malamai mai suna as-subuki malai ce afallahu anhu Allah ya masa afuwa mu kuma Allah ya mana ya tuhumi babban malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da cewa wai Ibn Taymiyyah yunkiru ziyaratul qabri annabawi yana inkarin zuwa ziyarar kabarin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi walau biduni shiddiri halin ko da ba ni kaggari mutum yi ba imam subiki ne ke cewa malam shekul islam ya taimiya yana inkarin mutum ya ziyarci kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko da a garin yake wanda kuma malam ibn taimiya a duk maganganunsa duk littattafansa gaba ɗaya ba ka samu inda ya faɗa haka ba sai dai kawai abin da ya faɗa shine abin da muka tabbatar a baya na a tabbatar da abin da annabi ya faɗa a korewa abin da annabi kuma ya kore shine abin da ya to wannan malam subiki sai kasa bambancewa saboda ka sai tuhumi ibn taymiya da cewa ya hana ziyarar kabarin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare saboda ibn taymiya ya sha tuhuma tuhuma kala kala ya sha kazafa kazafa kala kala daga cikin malaman addinin musulunci zai wala ka samu malamin da ya sha tuhuma tuhuma kamar malamin ibn taymiya har yanzu kuma har gobe zaka ga duk wani wanda ya nesa da sunna annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi a kowane nahiya babban wanda yake hari ya zaga zaka ga ibn taymiya ne ibn taymiya a zage shi a ce kaza ne a ce ya ce kaza a ce ya ce kaza babu abin da ba abin da ba sa faɗa Allah ya samu dace malam yace ma annahu kana min alqa'ilina biya tare da cewa shi malam ibn taymiya fa ya ɗaya daga cikin malaman da suke ba da fatawa akan halaccin ziyarar kabarin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa dhakirina li fadliha wa adabiha yana ɗaya daga cikin masu faɗa falalar ziyarar ma ita kanta da mala daban da ya kamata ka kiyaye a wajen kabarin idan ka je wa qad awrada zalika fi ghairi ma kitabin min kutubi tayyiba min kutubihi at-tayyiba mala yace ya ambata a cikin littafin sa wanda yafi guda daya a cikin littafin sa masu albarka ya kawo abubuwa da yawa wanda suke nuna haka wa qad tawalla bayan hadhihi al-haqiqa wa radda tuhmat as-subki al-allamat al-hafiz muhammad ibn abd al-hadi في في مؤلف في مؤلف كبير اسمه الصارم المنكي في الرد على السبكي malai ce to amma ɗaya daga cikin ɗaliban shekul islam ibn taimiyya na hannun damansa 'yan gaba-gaba shine muhammad bin abdulhadi ya jibinci yin bayanin wannan hakikar mece ce wannan hakikar ya fito da mutane zahirin abin da ibn taymiya yake nufi shin da gaske ne ya hana ziyarar kabarin annabi ko ba da gaske bane yayi yayi rubutu yayi mutane bayani mai yawa akan wannan a cikin littafin sa mai suna as-sarimul banki fi radd ala subki haka yasa littafin suna as-sarimul banki fi fi radd ala subki نقل فيه عن ابن تيمية النصوص الكثيرة النصوص الكثيرة في جواز الزيارة بدون السفر إليها wanda a cikin littafin ya ciro nassoshi masu yawa daga malin ibn taymiya wanda suke bayani akan halaccin zuwa ziyarar kabarin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa awrada fihi al ahadith al warida wa awrada fihi al ahadith al warida fi fadliha ya kawo hadisan da suka zo wajen falalar ziyarar a cikin wancan littafi nasa wata kallama alaiha mufassalan yayi kuma zance yayi bayani akan waɗannan hadisai a rarrabe dalla dalla daki daki wa bayyana ma fiha min dafin wa wad'in ya bayyana abin da hadisai suke kusa da shi wasu masu rauni ne wasu kuma masu a wasu hadisan ƙarya ne ba su tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wa fihi fawaidun ukhra malam albani ce a cikin wancan littafi fa na ibn abdul hadi akwai wasu fa'idodin na daban da zaka samu kai ɗalibin ilimi kafiratun kafiratun masu yawa fiqhiyyatun wa hadithiyatun wa tarikhiyatun wanda wasu zaka samu fa'idoji zanibin fiqhu idan kai dalibin fiqhu ne kai bincike a wani littafi zaka samu fa'ida mai yawa akan sa idan kai dalibin hadisi ne kai bincike zaka samu fa'idoji masu yawa akan shi wa tarikhiyya haka nan kuma idan kai dalibin tarihi ne kana bin diddigin sira annabi tsira da aminci tsara tabbata a garishe ta sabban sa idan ka karanta wancan littafi na ibnu abdul hadi zaka samu natija mai yawa a cikin wancan littafi nasa سمال يتي حرى بكل طالب بكل طالب علم أن يسعى إلى اطلاع إلى اطلاع عليها يا داتي يا كما تجا كون طالب علمي يجا وجن samun wancan littafi domin ya leƙa ya ga abin da yake cikinsa malai ce thumma inna nazar salima yahkumu bi sihhati qawli man dhahaba ila anna al haditha ala umumihi sannan idan maka kallima a duba kubataccen duba nazari kubataccen nazari yana hukunta ingancin maganar waɗanda suka tafi akan cewa hadisin fayanin a matsayinsa na gamamman hukunci ba ya keɓance masu bakance ba ne su su kaɗai li'annahu idza kana bi mantuqihi yamna'u min as-safari saboda idan hadisin mantuqin sai aka ce mantuqi idan nasi ya zo to a cikin nasi akan samu mantuqi akan samu mafhumi abin da ake kira mantuqi shine abin da hadisin yake bayani a kansa tsantsar abin da bayani hadisin yake bayani akan sa mafhumi kuma shine abin da aka iya hikaitowa misali misali da zan ba mai da zamu iya fahimta shine Allah ya ce allazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina sai ce wa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbi min Allah zuwa karshe to da Allah ya ce ku bar abin da ya saura daga cikin riba sai ce in kuntum mu'minina idan kun kasance ku mu'minai ne to sai malamai su ce wannan shine mantuqin ayar shine abinda ayar take ce mana in mun kasance mu'mini ne to amma mafahumi fa abinda zamu iya fahimta idan ku kasance ku ba mu'mini ku ba mu'mini bane ba fa sai ku ci gaba da cin riba ina fata an fahimta kun ga idan kai ba mu'mini bane sai ka ci gaba da cin riba abinda ayar take nufi shine duk wanda yake cin riba ba mu'mini bane cikakke to wannan akwai shi a cikin ayar babu shi babu shi a cikin ayi shine mafhumi kenan abinda ka fahimta amma mantuqi fa shine abinda ayat ta faɗa in kuntum mu'minina Allah ya sa an fahimta yawa to mala yace kana bi mantuqihi hadisi idan ka kalli abinda hadisin ya ambata lafazin hadisin yamna min as-safar ila masjidin ghayr ghayr al-masajid thalatha zaka gane cewa yana hani ne fa da zuwa wani masallaci waɗanda ba masallacai guda uku ba مع العلم بأن مع العلم بأن العبادة في أي مسجد أفضل منها في غير المسجد tare da muna sane da cewa fa yin sallah a masallaci kowane irin masallaci ne a duniya shine ayi masjidin ta fi falala da daraja sama da sallah a inda ba masallaci ba abin nufi duk inda yake masallaci ne a duniya ba sai na maka ko na madina ba ko na baitul maqdis idan ka je kai sallah a ciki ya fi falala da daraja sama da ka je kai sallah a waje ko a layin ku ko a wani majalisi da ake sallah inda ba masallaci ba ina fata an fahimta ma'ana sallah a masallaci kowane iri ne falalasa ta fi sallah inda ba masallaci ba shine kawai abin da yake so ya ce saboda wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ahabbul buqai ila allahi al masajid annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mafiya soyuwar gurare a wajen Allah guri in aka ce guri shine inda ake zama ko inda ake taruwa to inda mutane suke taruwa gaba ɗaya inda Allah madaukakin sarki ya fi so su ne masallatai duk gurin da ka sani a cikin gida ne kasuwa ne gurin taruwa ne ofisoshi ne masallaci ne to babu inda Allah ya fi so kamar masallaci a shiga babu inda aka yi ibada ta falada kamar ina kamar cikin masallaci wannan masallacin ana bayani akan kowanne masallaci ya shiga ciki har masallacin nan ma ya shiga ciki insha Allah ta'ala ba masallacin maka ake bayani ba kaɗai ko masallacin madina to a ƙarashin hadisin kuma wannan hadisin da malam ya kawo sai annabi ya ce mafiya guraren da Allah yake ki shine kasuwanni mafiya inda Allah yake ki a gurare shine kasuwanni cikin kasuwa shi sa ita kasuwa abin da yake kai mutum shine larurarsa ta yau da kullun ya je kuma ya fito kai dan kasuwa kuma abin da yake kai shine ka je kai siya ka siya ka siyar ka gama ka fito saboda kasuwa kowane irin nau'in mutum akwai ta akwai dabar shedanu akwai dabar mutanen kirki akwai yan yankan aljihu akwai yan kaza akwai yan neman mata akwai kowa yana shigowa cikin kasuwa ya zo ya harka sai tafi kowa da akwai irinsa to shi sa mafiya sharrin gurare a duniya gaba ɗaya kam shine kasuwanni Allah ya kyauta malaci hatta walau kana zalikal masjidu huwa almasjid alladhi ussisa ala taqwa koda ko wannan masallacin ya kasance masallaci ne da aka assasa shi akan taqwa shi ma fa an hana aje ayi sallah a cikin sa a niki gari aje ayi sallah a cikin sa idan ma wadannan masallaci guda uku ba wannan masallaci ne ussisa ala taqwa shine sai malaci ala wa huwa masjidu quba'in shine masjidu quba' masjidu kuma shine wanda na baku kissas yan kwanakin baya da suka wuce masallacin da annabi lokacin da ya hijira kafin ya karasa garin madina ya tsaya a garin kuba ya gina shi ya yi sallar juma'a sannan kuma ya wuce garin madina na gaya muku cewa duk ranar alhamis ne ko ɗaya daga cikin ranakun sati annabi yakan fito da garin madina ya je kawo ziyara wannan masallacin ya sallah ya koma duk sati annabi yakan zo ina fata an fahimta yawwa allazi qala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda masjid quba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fada akan sa yace salatun fi masjid quba ka umratin sallah a cikin masallacin quba ladanta kamar mutumin da ya umara ne ina fata an gane mutum yayi sallah a masallacin quba yadda muke sallah asuba din nan to ladan da za a ba kowane ɗaya daga cikin kamar mutumin da ya umara kamar ladan umara za a baka to ku duba falalar wannan masallaci da girman sa amma baya ɗaya daga cikin masallacin da aka ce ka niƙi gari don ka je ka sallah a cikinsa abin nufi da za ka yi biza daga kano ka tafi masallacin kuba kawai don ka je ka sallah ka yi haramun ka saba Allah an fahimta saboda me saboda annabi ya ce la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a ɗaura abin hawa siddi a tafi a je a yi sallah a wani a je wani guri don ibada sai zuwa masallatai guda uku to masallacin nan guda uku masallacin kuba ya shiga ciki bai shiga ciki ba to tunda bai shiga ciki ba idan ka tashi ta kanas ta garinku ka je can kai sallah ka saba Allah duk da wannan falalafa ina fata an fahimta yawwa malaci idan kana al'amur kadhalika to idan ku al'amar ya kasance haka ne duk da wannan falala ta masallacin ku ba fali an yumna'ul fali an yamna'ul hadithu min as-safar ila ghayriha min al-mawadin aula wa ahra to hadisin ya kasance ya hana zuwa wani waje wanda ba masallaci ba shi ya fi cancanta kuma shi ya fi kamata abin nufi tun da aka ce kada ka je masallaci ko da masallacin kuba ne ke sallah to ta za a yi a hana zuwa masallacin kuba a yi sallah kuma a ce ya halatta ka je kabari an gane ya halatta ka bai halatta ka je masallacin kuba ka sallah ba tare da falalarsa akwai lada da shari'a ta keɓance za ka samu amma kuma sai a ce kuma ya halatta ka je kabarin wani kai sallah shi ko kuma ka je kabarin wani kai ziyara daga garinku ko kuma ka je dutsen dora sini kai ziyara daga garinku a ce shi wannan ya halatta ka ko da a hankalce ma idan ka duba za ga ai abin bai kamata ba wato malam yana kawo mana ko da ma idan kai kai tunani akan kanka ka duba na soshi na shari'a za ka ga abin akwai kungaba kun baya ga malaman da suke kokarin halittawa malam ya ce la siyama idza kana al maqsudu musamman ma idan inda ake fatan dan zuwa ya kasance inda ma huwa masjidu nabiyin masjidun buniya ala kabri masallacin wani annabi ne huwa masjidu buniya ala kabri nabiyin masallacin wani annabi ne da aka gina shi aka gina masallaci akan kabarin wani annabi au salihin ko kuma kabarin wani bawan Allah ne nagartacce aka gina masallaci a kansa musamman ma idan ya dace inda za ka je ɗin irin waɗannan gurare ne guri ne da akwai wani bawan Allah a wajen a kwance sai aka gina masallaci a wajen dan a rinka ibada a wajen bale ce min ajali salati fihi wa ta'budu indahu dan ka je kai sallah a wajen kai ibada a wajen wa qad alimta ka daga ka sani kuwa lu'ina man fa'ala zalika an tsine wanda duk yayi a yarki masallaci kabari a matsayin masallaci fa hal yuqal shin abu ne da hankali zai dauka ay yasmah ay yasmah ash-shari'u al-hakim bi safar ila mithl zalika shari'a ta bada dama a yi tafiya izuwa waɗancan gurare wajen dutse ko wajen wani kabari ko wajen wasu gurare inda ba masallaci ba wa yamna'u min as-safar ila masjid quba amma kuma a ce an hana tafiya izuwa masallacin quba a hankalce ma idan kai tunani tunani mai kyau za ga wannan ai abu ne da shari'a a yadda shari'a take tafi da al'amarin ta ba haka shari'a take ba ko da babu nasi akai wato malama bayan ya gama kawo maka nasoshi na shari'a so kuma yake ya gwada maka abin a hankalce ma idan kai tunani dan kun san tunani mai kyau baya cin karo da nasi in dai tunanin mutum mai kyau ne kubataccen tunani ne to babu yadda za a yi cin karo da nasi na shari'a in dai ga tunani yana cin karo da nasi to ba tunani ba tunani bane mai kyau su malaci wal khulasatu a takaicen takaicewa dai inna ma zahaba ilaihi abu muhammadul juwaini abinda abu muhammadul juwaini ya tafi a kansa ash-shafi'i dan mazhaba shafi'iyya wa ghairuhu da waninsa daga cikin malamai min tahrimi safari ila ghairi masajidi thalatha min al-mawadi al-fadila na haramcin tafiya zuwa gurin da ba masallatan nan guda uku ba daga guraren daga guraren da suke masu falala a cikin gurare wallabi yajibu al-masiru ilaihi shine abin da ya wajaba dukkanin musulmi su dauka su tafi akai fala jarama malace kuma babu laifi ma ikhtarahu kibarul ulama'i malamai manya-manya sun ɗauki wannan zancen su ma sun yi fatawa da shi wannan zance kenan na hana niƙaggari a tafonoji wanda ba masallatan nan guda uku ko da ku gurin ba masallaci bane manya-manyan malamai sun yi fatawa da shi sun tafi a kansa malaci almuhaƙiƙina malaman da suke masu bin diddigin nasi al-ma'rufina bistiqilalihim fil fahmi wanda aka sani suna cin gashin kansu wajen fahimta malamai ne da suke da gashin kai wajen fahimta ba su da takalludanci ga wanda daga cikin malamai ma'ana suna da yancin su shiga cikin qur'ani da cikin hadisi su kalato nassi na shari'a su ba da fatawa akan su ba sai sun makalewa fatawa wani malami daga cikin manyan manyan malamai ba malam yace wa ta'ammuqihim fil fiqhi anillahi wa rasulihi da kuma zurfin iliminsu filfiƙi wajen fahimtar maganganun Allah wa rasuli da kuma maganganun mazan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi amsali shekhil islam bai taimiya wa bin alƙayyim rahimahullahu ta'ala misalin waɗannan gimagiman malamai guda biyu da ibn taimiya da ɗalibinsa ibn alƙayyim aljawziya dukkaninsu fatawarsu kenan ra'ayinsu kenan fa inna lahum albuhuth alkathira annafi'a fi hadhihi almas'alati alhamma malai ce hakika suna da wasu bincike da suka yi da rubuce-rubuce da suka yi masu yawa kuma masu amfani a wannan matsala mai matukar mahimmanci wa min haula il afadil daga cikin manya-manyan malaman da suka tafi akan wannan ra'ayi na rashin halacci akwai ash-sheikh waliyullah babban malami waliyin Allah ad-dahlawi mai suna ad-dahlawi wa min kalamihi fi dhalika ma qala daga cikin zancen shi ma da ya faɗa akan wannan abin da muke so mu tabbatar akwai abin da yake cewa fil hujjatul baliga abin da ya faɗa cikin littafin sa mai suna al hujjatul baliga yace kana ahlul jahiliyati mutanen jahiliya sun kasance yaqsiduna mawadi'an mawadi'a mu'azzama sun kasance suna nufatar gurare masu girma guraren da ake girmamawa bi za'amihim da rayawarsu cewa yazurunaha wa yatabarrakuna biha suna zuwa guraren ne dan ziyara da kuma neman albarka guraren suna zuwa guraren da suke masu albarka kamar kabarin wani bawan Allah ko wancan dutse ko gurin da da mutane suke mai tsammanin falala dan kasan guraren da mutane suke mai tsammanin falala galibi yakan bambanta daga gari zuwa wani gari wani gurin sai kaji an ce nan wajen wani annabi ya taba zama dan akwai a cikin garin na akwai wani kauye da muka taba zuwa aka nuna mana wani dutse aka ce annabi ya taba zama a wajen wai annabi ya taba ya taba zama akan wani dutse a Kano ina annabi ya taba zuwa Kano annabi ya taba zuwa Afirka ne ba to irin wannan guraren kawai sai ga an da waje wajen wani bauta bauta da sauransu kuna ji a cikin gari kwanakin baya aka ce an samu wata rijiya wata mata ta ce ta ga annaba a ciki a nan fa cikin sharaɗa a cikin sharaɗa wata ga annaba a cikin rijiyar ta aka rinka layi ana bata naira hamsin hamsin tana zuba wata ne ruwa a kofi wallahi kuwa naira hamsin hamsin aka rinka bata tana layi sosai layin ya fada ya kusa daga farkon titin na zuwa ƙarshe Allah wanda ya ga layin ne yake gaya mu naira hamsin hamsin kaga za ta samu kuɗi sosai sai da sai da hizba suka ji labari suka zo suka sa irin injin na zuƙirwa suka zuƙirwan gaba ɗaya suka zubar sannan aka sike rijiyar sannan aka samu lafiya to kowanne gari akwai irin waɗannan guraren wasu wuraren falalar na gaske ne wasu kuma kawai ƙarya ne kamar irin waɗannan ƙarya ne kawai ba kwanakin ba aka ta abin nan ba wani wani ruwan kwata aka ce wai komai a gani a ciki shi ma aka sha mutane suke ta zuwa suna sai ruwan kwata ruwa ne kawai inda ruwa ke dan wucewa haka wani zuwa ƙarya ce me gani a wajen da me shikenan mutane suke ta sha kai Allah kyauta to irin waɗannan gurare masu falala mali ce suna rai cewa wasu na zuwa ziyara ne ko kuma neman albarka wa fihi min at-tahrif wal fasad ma la yakhfa a cikin irin wannan ayyukan da suke mali ce akwai canza sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma barna irin barnar da ba ta buya a wajen duk wani mai hankali fasada sallallahu alaihi wasallam fasada irin barnar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya riga ya bata ta ya nuna rashin kyanta li'alla yalhaqu ghayra sha'air bi sha'air abin da yasa ku annabi haka saboda kada abin da ba shari'a ba ya hade da abin da yake shari'a ne kada abin da ba alaman addini ba ya hade da abin da yake alama addini ne wannan addini musulunci ya ce ayi idan aka yi shi za a samu lada sai a kawo wani abu wanda yake kama da shi shi ma sai a kawo sai a ce idan aka yi shi za a samu lada sai a kasa bambance wanne ne na gaske wanne ne ba na gaske ba sai ka wani lokacin ba an fa bada muhimmanci akan wancan wanda ba na gaske ba akan abin da yake na gaskiya to ana kokari korin ana kokarin kore irin waɗannan abubuwa ne saboda kada abin da yake ba shari'a bai haɗe da abin da yake shari'a malai ce wali Allah wali Allah yasiru dhari'ata li ibadati ghairillah dan kuma kada hakan ya zamo wata sila ce ko wani wata kofa ce da za ta bude wa mutane da mutane ya su bude ta bautar wani Allah madaukakin sarki wal haqqu indi malam dahalawi yace ni gaskiyar da nake gani a wajena annal qabra hakika shi kabari wa mahalla ibadati waliyin da wani guri da aka ce wani waliyin Allah ko bawon Allah yayi ibada a wajen min al-awliya daga cikin waliyai wa tur ko kuma irin dutsen turu sinin kullu zalika sawa'un fin nahi dukkanin su sun shiga cikin hanin da Allah madaukakin sarki yayi wanda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi faɗa malai ce mimma yuhsinu tanbihu alaihi daga cikin abin da ya kamata yana da kyau a yi faɗakarwa a kansa fi khatimati hadhal bahas a cikin ƙarshen wannan bincike da muke akan wannan abin da muke tattaunawa a kansa annahu la yadkhulu fi nahyi as-safr lil tijarati wa talab al ilmi malai ce wannan fannin da muke ta bayani cewa baya halatta a gari dan tafiya wasu gurare inda ba wadancan masallatai guda uku ba to ka sani cewa tafiyar da mutum zai yi littijarati dan kasuwanci wannan bai shiga ciki ba ka yi biza daga nan ka tafi dubai don ka je kai kasuwanci ko ka tafi saudiya ko ka tafi america ko ingila wannan fadan bai shiga ciki ba ina fata an fahimta yawwa wa talabul ilmi ko kuma neman ilimi dalibai suna tafiya daga nan mutum ya tafi madina je ya karatu wani ya tafi ingila wani ya tafi misira wani ya tafi sudan to wannan shi ma bai shiga ciki ba baya cikin abin da aka hana fa inna safara inna ma huwa li talabi tilka haja haythu kanat saboda irin wannan tafiyar tasu su tafiya ce da suka yi ta domin neman wancan abin da suka je nema da inda yake dan kasuwa shi da inda yaji inda hajarsa take ba can zai tafi ba da inda yaji zai samu abin da yake bukata can zai tafi sawa'un wancan kasa ce ko wancan kasa ce ba wai abin da ya kai shi don wani abu na musamman ya je a wannan gari ko na ibada ko abin da ya kama da haka ba ya ji ne da wancan bukatar tasa la li khususil makan ba wai dan ke ke banturo wajen ya tafi ba a'a dan neman wancan bukatar tasa ta neman kayan kasuwanci ya tafi wa kadhalika as-safru li ziyarati al-akh al'akhfillah haka nan ziyarar da mutum zai je ya kai wa ɗan uwansa wanda suka haɗa a cikin lamarin Allah ko kuma ɗan uwansa na jini wannan shi ma baya shiga ciki fa innahu huwal maqsudu wannan ziyarar tasa da zai je kai wa ɗan uwansa shine abin da ya kai shi ba wai dan ya je ne dan wani waje na musamman a garin da zai je ko ƙasar da zai je ba kama ƙala shekul islam ibnu taimiyya kamar yadda malam shekul ibnu taimiyya ya faɗa fil fatawa a cikin littafin sa mai suna majmu'ul fatawa to anan wannan ba ya ƙari ma'ana dai abu na goma sha ɗaya da muka gama tattaunawa wanda tun satin da ya gabata muke tattaunawa a kansa shine baya halatta niƙaggari tafiya ta musamman daga garinku zuwa wani guri da niyyar ibada guri na musamman da niyyar ibada baya halatta in dai ba inda shari'a ta keɓance ta ce aje a yi ba baya halatta shine abin da wannan basin kawai ke ga mana gaba ɗaya duk wannan abubuwan da muka wuce a ciki na maganganun malamai ya kawo su ne saboda ko da ya ka cikaro da wasu magana ko ne gama ko wani abin da yake sabanin abin da ka ji to insha Allah ta'ala idan ka dauko littafin ka kana da hujjar da zaka mai masa da martani kuma ka kafa masa hujja akan sa insha Allah ta'ala so da kana gani anan zamu dakata insha Allah ta'ala ina fata kamun dai mu hutun azumi mu samu mu gama bangare ɗaya da littafin shine abin da ya shafi a kamal janais din bid'a hadin kuma bayan sallah sai mu shiga cikin sa insha Allah ta'ala ina fata hakan ya samu tunda abin da ya rage ba shi da bai fi shafi hudu ko biyar ba za mu shiga bid'a Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh